اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبداره العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المقدر وتعبدي من الرجل الجاهل من دوبا من قال كتب ومن خصائصه ينادك عبوة Allah yake ɓace zikiri da su na martabobin da daraja. Annabu gairu ruwa katil, shi zikiri ba abu ne wanda aka sa ma lokaci ba min wakatin illa wal abdu maglubun bihi ba wani lokaci face bawa ana neman shi da ta zikiri amma wujuba ko dai dole kan wajabci wayan ma ladaba ko kuma mustahabi ya fila da gairi ibn ta'ati sabanin wanda ba shi ba daga cikin ayyukan biyan Allah قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتي لم يفرض الله تعالى على عباده فريدة ألا بفضل تاب بايش وتقل الله إلا وجعل لها حدا سياسة متئياك معلوما سنانا ثم عذر على سنة في أذر waɗanda an ka wajabta ma abin nan sananne ma'adudi fi halin uzuri cikin halin uzuri ya same su idan uzuri ya hana kai jawabin nan to Allah ya yi ba ya yi ba ka ladan ma ka yi gairar zikiri in ba zikiri ba shi kam babu iyaka kuma ba ka da wani uzuri wanda za ka gaya wa Allah ya ba in kama zikiri wa yadda hu lam yaj'alahu haddan yantahi ilai Allah bai saba zikiri iyaka wanda zai tafi zuwa gare ta ba wa lam yu'azzir ahadan ko bai karɓi hanzarin wani ba yi tarkihi cikin farin zikiri illa maghluban ala akali sai wanda hankalin jaya ga hankalin shi in mutum hauka cewa yau wannan kuma da an ɗauki alƙalami gare shi wa amru wa amarahum ya hore su da zikiri da yin zikiri bil ahwali kulla cikin dukkan halaye azza min ka'ila kala azza min ka'ila mai faɗa ya girma ya ce fazkurullah ku ta zikirin Allah kiyama kuna tsaye wa kuma da kuna zazzaune wa ala juriyukum ko kuna kwance da sashen ta zikiri ko kala ta'ala Allah ta'ala ya ce ya yi wa alladina amanu zkurullaha zikran kaseeran ya ku masu imani ku yi zikirin Allah zikiri mai yawa yawa ko ka dibi girman Allah ya ce maka mai yawa ko kai kokari kai hayyace ka Allah zikirin nan naka yayi yawa ai wato ku yi zikiri da yawa abin da ya tarihi ku yi zikiri billaili da daddare wannan hari da rana wafil barri a sarari wal bahari da gulmi wasabar halin tafiya wal hadar da halin zaman gida wal gina da halin wadata wal fakar da halin talauci wa fissa ku zikiri kuna lahiya wasu kami in ma ba ku da lahiya ku ta zikiri wasu rikun shi a sarce wal'ala ne a kunshi bai da kai wa ala kulli halin kowane hali wuki ku ta zikiri ku ta zikiri ku ta zikiri shi ne zikiran kasira nan ka gaba adadi aka dibi ba a an ce kasira kai gare ka kayi kasira ko kayi kasira kamar an kwanar ruwa ga drum ga bokiti ga kohi ga kwankwala ce da sana kowa ya cika kowa akwai ruwa kasira na ƙwanƙwalati kasirin da ya cika na koyi ma kasiran ya cika lokacin ma kasira dam kasira to a ce gulbi a gani ya kawo ta kuma kula zikirar kasira kai gwargwadon naka hali ka tabbatar da babu sakan naka wanda ba zikiri ya kai to sha zikirin Allah kasira gare ka kai da yawa makalar mujahid imam mujahid radiyallahu anhu yace azikirul kasiru kamar da azikiri mai yawa shine Allah ya sa kan mutum ya mance zikiri abada har abada da zan baka mance zikiri ba waruwa an ruwa an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce aka sirro zikiran lahi yawa ta zikiran Allah hatta ya kunu hajja ba ce majnun wani mahaukaci in baka kai ana ce maka mahaukaci ba to ba kai zikirin Allah da yawa ba kai zikiri kai zikiri a a ce maka ka haukace sannan ka zama mai zikiri bayan bagilil abdi ya kamata ga bawa an yasta kasir da mil ya yawaita zikiri yi kulli halati cikin dukkan halayen shi wa yasta ga rika ya nutsar da ko wa yasta ga rika ya nutsu yi jami'i auƙati cikin dukkan wakuta ne wala ya dafa Allah kada ya damkana daga barin ziki to wala su da an yi turka hu li wujudi gablatihi fi bai yiwa gare shi bai sanguwa gare shi ya bar zikiri dan samun yana rabkana in yana zikiri kaga gablatihi akwai anu in ka ce gablatihi anu ya gaba da ya bar zikiri gablatuhu fi yana zikira amma ko bai iya tara hankali bai iya huduri to ya ta yi haka nan ba komi ya ta yi ya ta yi zai samu huduri daga na haya samu ka inda aka so shi saboda samun raukara ta fiye cikin zikirin inna tarkahu wa gablatahu an ashaddu min gablatihi barin zikiri gaba daya da raukara ta ga barin zikiri ya yi tsanani bisa ga rabkana ce cikin yana halin zikirin ya ta yi haka da ya ta yi haka ba alaihi ya waje baka mutum an yi zukurin da ta'ala ya kama zikirin allah bai da sanihi da halshe ne wa yana gafilan fi ko da kina da rabkana cikin zikirin to ya ta yi haka nan ba komi a an san bai fala'alla a zikira ma'a wujudin gafilati yana yiwuwa ƙila zikirin nan tare da gafala ya rufa'uhu zai ɗaga shi ila zikir da ya kai shi ga zikiri ma'a wujudin gaifati amma suwar mazkur tare da samun rafkana da fakuwa ga duk abin da ba wanda aka ambato ba shine Allah wahiya to zikirin Allah tare da kitabatun duk wanda ba Allah ba bai ma faɗo ma ga zuciya hiya martabatul arifin ita ce martaba arifai almuhaqqiqi da masu tabbatar da abin da suke akai min al-awliya daga waliyan Allah qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa qur rabbaka idza nasita kai zikirin ubangijinka in kamanci kamance da mai kamance da komi kamance da kowa sai Allah to ita zikiri amma muddin baka mance da wani ba ko da kan kanin to ba zikiri haka ba amma duk da haka na kakka bari ita yi ita yi ita yi ai idza nasita ma dunallahi idan ka manta duk abin da ba Allah ba inda zalika takunu zakiran lillahi to ayayin nan ne zaka zama mai zikiri kaga su zakirai daga cewa duk wanda bai shiga da'irar zikiri ba shehu ba ne ba na Allah ba ne to rashin sanin ma me aka ce wa zikiri shi wannan na halashar ba shi aka bukata ba na zuci aka bukata to na zuci bai samuwa sai an yi na halashi to in ka ga mutum shehin ka yayi gum baka san iyaka inda ya kai mana ma'ani ba kai kana nan zane ko tarahum sukutan babu fushi ko za a gansu sun yi gum ba amma nan ina can wurin fimala ko ha hutu ko la hutu ba tare da kai yake ba yana can suna tare tashi da Allah sai ka duk tun da bai shiga rawar to in shehi zai shiga rawar zikiri me aka kina kai kurtu ka shiga rawar zikiri kuma general ya shiga rawar zikiri kenan ai ba a ci gaba in ko ba a ci gaba har kamarin ta aka yi ko wani dibi kawai zai yi sai bukata ta biya dibi kawai ya isa wannan ga rayuwar mu wani in ya zo ya faɗa to ta ɓaci ko dibi ɗaya zai ga cewa ran baba ya ɓaci sai a bari wani ko sai ya jakka zaka zaka sai ya ɓace ɓace wani ma sai ya sa hannu ya buga tukun sannan a kauce da haka nan ko wurin halara haka yake inda sai sai shehu ya shiga rawar zikiri to ai ko ba a ma rawar zikiri ke kurtu yanzu ka fara harka yanzu wani ya shekara dubban yana yi tun ma bai zo duniya bai yake zikiri kuma ka ce sai ya rawar zikiri ga maka wannan ya gabata cewa lalle lalle a kiyaye martabar shehu ne wannan magana Allah ya ba ta wasa ce lalle lalle lalle lalle a kiyaye da rance shi wuce ba sai wanda ba ka ɗabiƙa ba ba sai wanda ya koya ma karatu ba lalle lalle a kiyaye a martaban shi wanda da su abu lalle na ya ce to shi an martaban masu ne ta haƙiƙi cikin wani Allah Allah ya ce ka zikiri in ka manta da duk abin da ba Allah ba sanda kan mance da duk abin da ba Allah ba to shi aka yi mai zikirar Allah wa fi hazal maqam to wanda ya kai nan ya zana sita dinga yan kadu zikrun da sa shikenan zikirin halshi ya ba wai ya shiga rawar zikiri ba kama ji ya kama zikiri ya zama zakiru yana baye sai dai kawai kan shi gumu baya magana amma kuma Allah ɗaya sun iya kai inda ya kai kuma in ka taɓa shi ka taɓa bala'i gare ka kuma ko ga zuci kai ne kare da shi ruwa ne sai ka gani kwarai shakka balle a bakin ka hukunta ka zage shi su aka wanda yake saboda kurciya cutu shehun nan nan kaza ne kai yau shi an ka haife ka yau shi an ka haife ka za ka ɗebi son ɗin mutane tun ba a haife wanda ya haife ba wannan nan na yi ba ka zage shi kun bai ma komi ba kawai da ya kai yanzu kayan mukami ka wuce shi ina kan ta in kai samu samu wa biya da maka a wanda ya kai wannan mukamin warkuwar da baka za da sita a wannan matsayin yan kaɗiɓo zikirun lisani sai a zikirin harshe sai ya yanke daga barin mutum waya ƙorin amdu bawa ya zama mahawar shahewa shi ne adama ya zama babu shi yi wujudul iyal kuma gashi kana da shi ka cewa al wujudu wal adamu fi anin wahid sai ga Allah tsakanin ka kwatanta halitta akwai ta al wujudu kenan amma babu ta al adamu kenan ko fi anin wahid babu wanda yake saman mai sai Allah to dukkan mu da mu cika a to akwai mu kuma babu mu lokaci guda wa'an shiru biya da ma'ana sufaye sun waka waka cikin wannan ma'ana ma ɗin da karatu ka illa hamma wani ya ce yal'anuni ko yi kulikuli yal'anuni sirri wa kalbi wa ruwa illa da kiraka a taka an na da ƙiban minka ya tibu iyaka wai aka wata kare iyaka amma tarar haka ƙarla har shawahi duhu وواصل الكل من معناه معناك وقال الواسطي نعم cewa in zakartuka da Allah ya cikin ban taba zikirin ka ba kaga daga cikin ma'anar zikiru ai tunawa to an ka ce ka tuna me kai can da yawwa to mun cewa da Allah musulmi ne kai da kan maje da Allah to da ka mutu lokaci ina za a kai ka gidan wannan wasu Allah ba za ka da an ce zikirin Allah tuna Allah to wammanci Allah balle ya zikiri ne ai sai ka mance abu haka tunawa to ni ban mance ba ka ci kuma tuna shi ban taba zikirin ka ba sai sirri na da zuciyata da ruhi na sun zagora sun yambantu suna raurawar da ni ko suna la'ana ta cewa kai yanzu kai kai haka mance da Allah kai yanzu muna ganin kamar ka kawo da kai suna raurawar da ni ko suna la'ana ta inda zikira ka wurin ambaton ka ya ubangiji a hatta ka Allah raqiban minka sai ka ce mai kiyo da gare ka ya tibi yana kururuwa gare ni da na buɗa ke ce iyaka wai haka wattan kara ka shaida ka kaitonka a kullun ci kana zikiri iyaka kaitonka kullun ci kana zikiri ka shaida ka dai zikiri har a ce ka mance da Allah sai kai haka ai zikiri to Allah na bukatar ka ce la ilaha illallah sunne tabbata la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah sunna Allah ya la ilaha illallah to mi an ma'ana tabbatar da abin da an tabbaci dama la ilaha illallah ko ka ce ko baka ce la ilaha illallah to mi an ma'ana ka ce la ilaha illallah kai me kenan yace ka shaidan ka yanzu kana zai amma kaga ai matsayi ne wajen na kolin na kuma wanda ya kai mu ga shi ko da'iman wa abadan zuciya ce ba ta rabuwa da Allah har ya kai ga qaumun izaru ku zikrallah shi ya zama zikirin da an gane zikiri za a kama da an gane kuma sai shigo da'ira ya ce muku ne amma tarar haka ya ce kai ba ka ganin ubangiji kadala har shawahidu dukka shawahid na ubangiji ne duk sun bayyana ka ubangiji nan ka koma kana la'ila illa halan kai ba ka nan ba ka san abin ba a gani duka Allah to ka kira shi ina ta yi eh ga ka ga kai wani ci ba gani kusa gare ka ba haka aka ce kai wani ba ka da hankali gani kusa gare to Allah kuma za ka kala ma Allah kira to na ta boye wayi bace wayi to sai ka kala ma Allah kira kai kan ka zabo zikiri ga baki daya وواصل وواصل الكل من معناه معنى وواصل الكل من معناه معناك معناك معناك وواصل الكل يا سامي دكومي من معناه تمعنى الله سبحانه وتعالى to tunda kashi ya game ai kaga to kuma ka tsaya kana kururuwa madadin ka shagaltu da ibada da ta wuce wannan sai ka koma kuma ta irin yaro kamar ka zo ana ce maka alaramba sai ka zo kana koyon alifun babun ta'un ina magana alaramba ko ba wurin babun ka ce tawa ce ba a ganin ɗa guda ne kuma ƙasa babun yake ka ce tawa ce diwa babun haka wanda zikiri yake koyo ne yake to kai da ka zama alaramba kuma ka da kana alifun babun haka da kuka a ta tawa ce ba ta ba ce ba ce to shi a kwatancin wannan to amma haka lokacin ba zikirin ya bari ba duk zuciyar ta zama ubangiji ya shiga ciki ya kasan ya ce sammai da kasai ba su ya wadatuwa ta amma zuciyar bawa na mumini ta wadace to kuma bai zama cikin zuciyar da adda wata kazanta kiburu hasadu riyabu rutubu da sauransu sai zuciyar da ta koma ta ba komai sai Allah to shikenan da maza Allah ya ce akwai wata tsoka zuciya in ta garu dukkan jiki ya garu to tunda zuciyar ta zama Allah ke ciki kaga ba za a kuma jikin ka ya zama shuku ba na Allah ba kuma sai a kuma kuka ta kwala mashi kira to ina baka kira na ina taimake jawaz wa wasalar kullu min ma'ana wa ma'anaka wa qala al-wasiti imam wasiti ya faɗa mushira ila hadin maqam yana nuni zuwa ga wannan mukami ce azakiruna fi zikrihi aksaru gaflatan minan nasi da zikiri ta abubuwa kusa ba da ma masu zikiri da waɗanda sun kai shuru abubuwan da sun kai shuru yanzu wancan masu mukamin zuciya ta zamo ta Allah da cikin ya zamo na Allah da an gansu ma sai a tuna Allah a kamun zikiri da yake da zakirin makoyin zikiri yanzu to ya taro kurata ne an ka tara kuratan sojoji ga sunan suna koyon aikin soja yanzu sai ya dibi janar sun taru sun uku sai ce ai waɗanga janar da kuwa gani ba su ga rike ba ai sun yi waɗanga matsayi cikin soja kada ya waɗi ga wanda ka ne ke wanda ya kai kul cikin zikiri har ya kai ga ya yi shuru shi kan sha zama zikirin to ya yi mai zikiri yanzu koyo ya kai tun da gashi ma ana zikiri ma algaflet ko ba ma bai ma san allan ba an ka ce ita kira ne haka nan ita kira ne to ka zama ɗaya da wanda yake ya zama shi kan shi ya zama abin da ya zama to shi ne kame ya ce masu zikiri cikin zikirin nan da suka yi to sai yi waɗanda ashiru sun manta ma da zikiri rabkana su sun rabkana ga Allah fiye da shehunansu da annan zikira siwahu ai in ka ce la ilaha illallah ni ka ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah ko ba komi matabbacin samuwa sai Allah to ai ka ga cewa ba matabbacin samuwa ai daban sai Allah ai daban Allah ka so ka tabbatar ma cewa la ilaha illallah la ilaha daban illa ma daban Allah ta cewa an ka in ka ce la ilaha ka kafirta haka ba tauhidi sun ka ce da lokaci la ilaha ka zama kafin idan ka ce ba abin bauta da gaskiya to in kai tsayin ka nan musulmi ne ko kafiri kai kafiri ne dan ka ce ba wanda za a bauta mana gaskiya sai kai maka ka ce illallahu sai ka dawo cikin musulunci da kamata mu da ka ce wai in mutum na zikiri ya ce la ilaha sai ya rasu kan ya ce illallahu shin ya cika kafiri ko musulmi wasu ka ce a to ai niyya ne ta aka aiki ai akwai ne illallahu wasu ka ce ai dai harshe bai wani ba da haka in ya ce la ilaha ya ce ba Allah to kahin ya ce illallahu ya mutu ya mutu kafi to shine ya ce zikiri suwa wurin Allah ne su ko waɗancan ba yadda za a yi su manta da Allah ba la ilaha shi Allah da aka so a tabbata sun tabbatar kuma zuciyar na can da Allah dan ma ana cewa akwai da Allah dan ta narke ta zama Allah kawai a cikin zuciya to da haka nan shi wanda ya shiru saboda matsayi da ma'arifa to ya yi mukami da sanin Allah da martaba bisa ga wanda yanzu ya koyon zikiri alhamdulillah